بالله من الشيطان الرجيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه بارك يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من يوم الله تبارك وتعالى godiya bisa nima ta rayuwa da ya bamu da samun kuma damar kullowa wajen wannan darasi mai albarka wanda muka fara shi tun kafin shigowar ramadan alhamdulillah mun shirya wannan darasi ne saboda alfarma watan ramadan tun waccan shekarar da ta gabata to kuma alhamdulillah shugaban namu ya amsa cewa za a ci gaba da yi gwargwadon iko to kamar yadda muka gabatar farkon bude wannan darasi mai albarka cewa a bana an ɗauki wani maudu'i ne wanda yake mai girma kwarai da gaske wanda aka tsamo shi cikin qur'ani mai girma wanda yake magana akan wasaya luqman hakim wasayoyi wanda luqman hakim ya wadansa to alhamdulillah an ji yadda malam ya bude farkon darasin da shi a wancan sati da ya muka wuce to taimakon Allah tabaraka ta'ala dorawa za a yi muna roƙon ubangiji ya malam jagora ya kuma bude kirjinsa ya riko da hannayensa kuma Allah ba mu ikon ansa sauraro Allah ba mu ikon sauraron abin da za a yi kuma zama yi amfani da shi salati goma ga annabi a to yau lahadi muna goma sha ɗaya ga watan ramadan na hijira tana dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da hijira ta miladiya ashirin da takwas ga watan shida na hijira ta dubu biyu da goma sha biyar shi ne ranar da za mu fara wannan karatu na biyu da taimakon Allah ta barka ta'ala algata na bismillah
assalamu alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatuhu bismillahi rahmanir rahim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد alƙur'ani wanda ubangiji subhanahu wata'ala yake gaya mana cewa ya hadi lillati hi aqwam ya mana magana akan abinda Allah ya yi wa Luqmanu na baiwa shine ya bashi hikima kuma ya ce hikimar sai ya fassara ta da kansa ce an lillah ka gode wa Allah ita ce ni'imar da hikimar da aka bashi wannan da ubangiji ya faɗi wannan hakimi wato lukuman ya zama wannan hikimar ta zo kuma dama an ce ita hikima ita ce wadda allah yake ba da ita ga wanda ya so saboda shi ɗan adam ubangiji ya hore masa haske a tare da shi guda uku sai kuma guda ɗaya mai saiti haske na ɗaya shine hasken fushi haske na biyu hasken sha'awa haske na uku shine hasken hankali haske na hudu kuma shine hasken au wato mizani shi na fushi idan ma'aunin hasken aunawar bai auna shi daidai ba wato bai zo inda ake so ba to za a samu jibinu wato tsoro mutum zai zama kudan garki in mutane suka yi kirki ya kirki in suka ɓace ya ɓaci ba shi da matsaya sannan in ya wuce inda ake so sai mutum ya zama tahawiro tahawur zai same shi ne mai jefa kai ga halaka in ya tsaya tsakiya to shine shaja'a jarumta da sadaukantaka to nan fushi ya auni kenan to anan ne mutum yake sanin a ina ake rahama a a ina ake yin uquba shi yasa Allah ya bi sahabban annabi alaihi salam ya ce ashidda'u alal kufari ruhama'u bainahum wato sun samu saiti kenan sannan ɗayan shi kuma na sha'awa in bai kai inda ake so ba albukul wata katiru wato rowa da kuma ƙwauro shi za a samu mutum da shi in ya wuce inda ake so sai israfi banna da almubazzaranci in ya zo tsakiya to zai zama iffa shine Allah ke ce wallazi na iza an fago lam yusrifu wa lam yakaturu wa kana baina zalika qawama sai mutum ya zama daidai wa daida kadaran kadaha to shi kuma na hankali in bai auni inda ake so ba sai a sami balahu wato dolanci da balidanci sai mutum ya zama abulahu wato dolo balidi ba ya iya gane komai in kuma ya wuce inda ake so sai ya zama cikin shirɓarar hobasa sai zama mugu mai yaudara mai yin maki mai yin wato wato wanda zai zama yaudara jama'a nan da nan sai yaudare su karɓi abin hannunsu da ya zo ya san dabarar da zai nan da nan sai ya caje mutane ya dinga karɓa ababen hannunsu ya zama damfari to wannan hankalin ya wuce yadda ake so to in ya zo tsakiya daidai to shi ke zama hikima to Allah ce yutil hikimata man yasha shi ke bada hikima ga wanda iso man yutil hikimata faqaduti khairan kasira wanda duk aka bashi hikima an bashi alheri mai yawa to ita hikima da ita ce ake iya gane al'amura na rayuwa ko ba a san daga inda suke ban aka juye wa mutum su aka ajiye in Allah ya bashi wani hikimar zai gane mai amfani zai gane mai cuta zai gane abu mai alkhairi zai gane abu mai sharri zai gane masoyi kuma zai gane muki to sai an sami hikima ake wannan kuma mutum ya gane abin da ya kamata yi da kuma abin da bai kamata yi ba to Luqman al-Hakim Allah ya bashi wannan da kansa ya faɗa mun bashi hikima to ta farkon hikima ra'asu ha shine godewa Allah da shine za a dinga samun haske yi ta faɗaɗa ubangiji ya ta ƙara mutum abin da yi masa ɗin to daga cikin wannan abu na lukuman ubangiji ya ce ya yi wa ɗansa wasiya kuma masa wa'azi allah yake cewa lukuman ya gaya wa ɗansa wa huwa ya izuhu ya ne masa wa'azi ya tsawatar masa ya tsoratar da shi akan abin da yake ba mai kyau ba ya guje shi ya kwaɗaitar da shi akan abu mai alheri ya aiki da shi to sai ya ce da ɗan kada ka hada bautar Allah da wani abu la tushrik billah inna shirka la zulmun azim kar ka hada bautar Allah da wani abu shirka wato zalunci ne wato daga kansa babu sauran zalunci yafi kowane zalunci zalunci kuma shine wanda Allah baya rahama baya ragawa wanda zai je lahira da shi to wannan da ubangiji ya kawo wato gwaninta ce ta kira na annabi alaihi salatu wassalam da Allah ya kawo saboda lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya zo yake wannan kiran abinda mutanen maka suka dauka da mutanen zamani ya zo ne ya yaudarar da mutane a bishi ya samu sarauta a bishi ya samu shugabanci to wannan addinin haka ya gada har yau har gobe idan aka ce addinin Allah za a wani za su koma su ce ci da addini ake yi ba wata gaskiya ake so a yi ba to wannan shine ita ce ka'ida to da ake cikin wannan ubangiji sai ya kawo isar lukumanu ya yi wa ɗansa wa'azi ya ce da shi kar ya haɗa bautar Allah da wani abu to ana gaya wa duniya ne da wanda ƙur'anin ya sauka a kansu da kuma har zuwa tashin alƙiyama cewa babu ranar da mahaifi zai wa ɗansa wani abu na wasiya don ya cimma wani buri a kan ɗan a ce lukumani ya yi wa ɗansa ne don ya samu wani abin hannu a ɗan ba wannan ya ne don ya samu wani shugabanci a kan ɗan ba wannan to tun da kuwa hana haɗa bautar Allah da wani abu lukumani ya waɗansa to wadda annabi alaihi yake kiran duniya a kai ita ma babu wani buri a ciki shine hikimar da sa ubangiji ka wannan kissa a nuna mutane babu wani buri kawai so ake abu Allah subhanahu wataala to shi yasa lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya zo wanda suka ba da gaskiya da shi wato hankalinsu hawa hawa ne farko sai na abubakar radiyallahu anhu shi hankalinsa ya ƙosa nunannan hankali yake da shi saboda haka annabi alaihissalam yana zuwa da saƙon kawai saƙon ya kalla yana duba saƙon kawai sai ya yadda gundarin saƙon tsuran saƙon tsabar saƙon ita ya kalla kawai sai ya yadda to mai cikakken hankali da wanda aka zo da shi kansa shi kansa gundarin abin zai duba shi sa da aka je wajen hirakalo na rum farkon tambayar da ya fara wa mutanen maka kenan bima ya amurukum me yake cewa ku yi to anan mai hankali zai gane alheri ko babu zai gane gaskiya ko rashin ta sai suka ce ya ce mu bautawa Allah daya ya hana mu zalunci ya hana mu cutar mu ya hana mu cin mushi ya hana mu alfasha sai ce a cikin abin da ya zo da shi din wanda suka shiga akwai wanda ya ji rashin daɗin halayensa ya fita sai suka ce a sai ce haka annabawa suke to mai hankali wanda yake dubawa gundarin abin da aka zo da shi wani kuma ba abin da aka zo da shi din zai duba ba halayen wanda ya zo da shi shi kuma wannan shine hankalin na na Khadija radiyallahu anha ita yana cewa inni akhafu ala nafsi alayhi salam sai ta ce da shi fa wallahi la yakhzika Allah abada na rantsa da Allah Allah ba zai kunyata ka ba har abada ta ce dalili na innaka latasilur rahima tun zamana da kai na fahimce ka kana sada zumunci wata hamilul kalla kana daukan nauyi wato inu ala nawa'ibil haqq duk abubuwan da suka shafi mutane na gaskiya kana shige musu gaba ba ka haƙura sai ka tabbatar ka warware musu matsalar su buri ya cika sannan wata karar daifa kana kuma saukar bako ka yi masa sha tara ta arziki wata sadiqul hadisa kuma kana faɗar gaskiya ba a samun rashin gaskiya tare da kai me wannan Allah ba zai kunyata shi ba ita wannan ta duba kawai ta yadda cewa shi annabi ne alaihi salatu wassalam to wani kuma hankalin nasa ba zai karɓa abin da aka zo da shi ba sai ya gama ujiza in ya gama ujiza aka zo da abin da ya haura hankalin dan adam to sai kuma a mallake shi wanda ya zo da damo cewa yayi wannan aka ce manzan Allah ne sannan sai yadda dama ya ce sai wannan ya yadda sai annabi alaihi ya ce da shi ya dab ya kai damo manta abudu ba kake bautawa sai ce Allah zai fi sama'i arshihu wanda arshin sai yake sama wa fil bahri sabiluhu tafarkin sa ko suna cikin kogi wa fil jannati na'imuhu ni'imarsa tana cikin aljanna wa fil nari iqabuhu a cikin wuta kuma ukubarsa take sai annabi alaihi salam ce man ana to ni waye sai ce anta rasulu rabbil alamin wa zainu man wa fil qiyama kai ne annabin ubangijin talikai kuma kai ne ado da kwalliya da dukkan wanda ya halarci taron alkiyama balarabe ba sai rikice ba take umarce nan maka sujada ce ai ba maka duki sujada to wani sai ya ga sabanin hankali zai yadda to wa'ansu akan haka suka bi waɗansu kuma duk waɗannan ɗin bai sa su yi ƙauya ba suna nan suna fakon annaba alaihi sun yi masa mummunan zato cewa ya zo ne don ya kafa mulki ga ƙurayshawa ya raya ƙuraysha su fi sauran ƙabilu kuma ya raya garin maka ya fi sauran garuruka akan haka suke duk waɗannan da ake su suna nan akan bakansu ba su yadda da shi ba alaihi salam to sai ran da ya buɗe maka alaihi salam da ya buɗe maka ya shigo ya shiga ɗakin alayhi salatu wassalam farkon abin da ya fara yi wanda ya gigita kowa shine dan abi dalha wanda ya hana shi shiga ɗakin ka'aba da ya zo ya matsa zai shiga ma ya shaƙe wuyan annabi sai mai hinkiɗa shi baya lokacin ba a yi hijira ba ya ce masa ya zaka yi da ni ran da makullin zai dawo hannuna sai ce sai in ce ran nan kore shawa sun wulakanta sun tozalta to sai gashi ya zo maka ɗin sai na Ali radiyallahu ya kwace mukullin a hannunsa babu yanda zai aka bude ɗakin annabi sun ya shiga ya ga zane zane suka yi na azlamu ikon kare su aka rushe kuma kan da suke ciki sai ce ina Bilal ya ce hau rufin kai kiran sallah to annan karatun ya fara fitowa hau rufin kai kiran sallah a ran da yake so ya nena equality wato daidaituwa tsakanin mutane daga yau daidaituwa ta fara kowa daidai yake da dan uwansa kullukum la adamu adamu min turabin inna akramakum indallahi atqakum bilal ya hau manya manyan maka gashi an musu afwa amma suka dinga magana sai rasa wanda zai sa ya hau sai wannan bakin to yayi haka dan a nuna duniya wato ta kawa kawai ita ce daga yau an canja duniya daga halin da take ciki to yayi wannan alaihi salam sannan yace ina dan Abu Dalha aka kirawo shi ya ɗauka za a tuna masa shaƙe wuyan da ya da turewa da ya hana shiga ɗaki to ga mu kullum kuma hannun annabi alaihi salam dama sai da ya gaya masa da ya zo sai ce masa khuzha khalidatan talidatan ila yawmil qiyama la ya'khuzha ankum illa zalimun karbi wannan makullin zai zauna a hannunku har abada har tashin alkiyama ba wanda zai kwace muku shi sai azzalimi bai tara masa wancan nan suka sake ganin abin da aka zo ɗin bayan da suke zato ba ne wani abu aka zo a shimfiɗa na gaskiya sannan da aka yi wannan alaihi salatu wassalam yawa mutanen maka afuwa ya tafi aka ce ga hawazina da saƙifu za su yaƙe shi ya tafi can aka yaƙin hunaini da aka yaƙin hunaini aka gama aka samu ganima mai tarin yawa raƙon yawa dubu bakwai aka samu takenan ya rabar da su da ya sami barbar da tumaki da awaki dubu ashirin da ɗaya ya rabar da zinare da azurfa gaba ɗaya aka dinga auna su da kwano ya rabar bai rage komai ba sannan kurin sai ya juya sai tafi madina to sai a wannan rana duk wanda yake wa annabi alaihi zaton zuwa i'i kafa wata daula ta ƙurayshawa sai ranar ya haƙura sai a wannan duk mai zargin annabi sai ajiye shi domin da wannan yake so ya tun da ya kwace maka to zai koma ya share gidansa na asali zai zauna kuma a fara gina katafari ya fada amma sai ya tattara sai ya tafi madina su ko mutanen madinan ya hana su komai duk ya raba su akara ibn habib su abu sufyan duk ya raba musu raƙuma wani ko dinka bashi ɗari ɗari ɗari ɗari sai suka fara daɗe daɗe da mun zo mun taimake shi mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza amma zuga dama ta samu duk ya raba ƴan uwansa na asali ya ji sai da aka je gari sai ce to a tafi a haɗu a ta gona ya mutanen madina kaɗai ike so kuma bai musu umarni su cure kayan yaƙi ba kowa da kayan faɗa zai shi suka tafi an tara itace ya hau kai ya zauna da ya salama ya ce mutan maka sun yi min abin da suka min ko kuma kuka karbe ni kuka yi min sha tara arziki duk na yadda kun min amma ku sani duk yan wuta ne ku ni ne na kubutar da ku sai suka ce ya rasulullahi tuwa muke alminnatu lillahi wa lirasuli in akwai wanda zai yi wani gori to sai dai Allah da manzansa su mana amma ba za mu yi wa Allah da manzansa gori ba sai ce ba ku yarda da rabon da na yi ba ne so yancan kowa tumaki da awaki da raƙuma na ba suka tafi garin zurkansu ko kuma na zaɓi muhammadu rasulullah mai dawo garinku wanda ya dada manzo Allah garinsa da wanda ya tafi ya koma da raƙumi garinsa wanne ne suka ce wallahi ba mu gane ba ya rasulullah mun yadda da zaben da kamana so sai ya ce rahimallahu al-ansara Allah na roƙe ka ka ji kan mutanen Madina wa na al-ansar ka ji kan ƴaƴan mutanen Madina wa abuna abuna al-ansar da ƴaƴan ƴaƴan mutanen Madina sai ce lausalakan nasu shi iban wa wadiya da mutane za su shiga wani kwari da rami sannan ansar su shiga wani kwarin da rami lasalakatu wadiyal ansar da ni na mutanen madina zambi sai suka barke da kuka to shine rabu wannan shine har a yanzu gashi kabarin sa alayhi salam anan yake to abinda wannan aya take nuna mana kenan bai zo dan kafa wata daula ba bai zo dan karbewa mutane wani abu ya zo ne dan ya tabbatar da gaskiya da adalci naka abin da ya kafa wa duniya wannan daidaituwar jama'a ba wani wanda ya bone sai tsoron sai da tsoron Allah sannan ya kafa rahama a cikin zukatan bayan Allah ya kuma dasa wato adalci wajen yin hukunci tsakanin bayan Allah sannan ya, ya, dasa rahama ya dasa adalci ya kuma dasa wato wato musawa daidaituwa tsakanin jama'a annabi alaihi salatu wasallam ya dasa wa'annan a cikin mutane shine a dungule abin da yake tafa da shi to Allah ya faɗi wannan cewa tun da ga lukumani ya yi wa ɗansa wannan to ba wani buri da lukumani da yake so ya cimma a kan ɗan to haka wannan saƙon shi ma ba wani buri da ake so a cimma illa a tabbatar da gaskiya a bauta wa Allah shi kaɗai subhanahu wa ta'ala to ubangiji da ya faɗi wannan ta lukumanin ga wasiyar da lukumanin ya yi to sai kuma ya yanke wasiyar lukumanin wasiyar lukuman ya ce ya bunayi la tushrik billah inna shirka la zulmun azim to daga cikin abin da ya ce ya bunayya inna ha in takum miskala habbatin min khardalin fatakun fi sakharatin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah inna Allaha latifun khabir wannan ita ce wasiyar lukuman to Allah sai yanke ta tsakanin ta farkon da wannan sai cusa tasa shi kuma sai ce wa wasaina lil insana biwalidayhi hamadarhu ummuhu wahanan ala wahanin wa fi salihu fi amaini أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تدعيهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون wannan ita ce wasiyar da Allah ya tsaga ta lukuman ya shigar da tasa lukuman ya fara faɗar hana shirka kuma zai faɗi ta biyu sai Allah ya dakatar ya shigar da tasa shi ne ake kira wato jumla itiradiyya wato wannan aya ce itiradiyya ta zo ta shiga tsakanin wanda suke a sarƙe a haɗe amma hikima ce ta magana Allah Allah yana cewa wasainal insana biwalidayhi mun yi wa mutum wasiya akan mahaifansa wasiya ita kuma ita ce wanda ya isa mai hangen nesa mai san alheri gare ka idan zai mutu ya gaya maka wani abu mai muhimmanci wanda in ka rike shi har ka gama rayuwarka ba za ka yi tsaya ba to ita ce ake kira wasiya to da haka ubangiji ba mutuwa zai ba gusha zai ba amma idan abu yana da muhimmanci to sai amfani da kalmar wasa ya mana wai wasiya saboda mu rike abin kankan to anan Allah sai ce ne yawa mutum wasiya wato da mahaifansa maimakon ya faɗi kuma abin da ya wasiyar nan ma sai sake shigar da jumla itiradiyya shine hamalar hu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain wannan shigo da ita yi a tsakanin wasiyar da yi domin a ka'idar wasiyar wa wasinal insana bi walidayhi an ishkurli wa li walidayka ilayya al-masir ita ce wasiyar amma hamalarhu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amaini shigo da ita akai a zan a karfafa wasiyar cewa wasiyar da aka yi a tallafe ka wajen karɓarta a ɗabi'ar ka ta mutum a taimake ka da abin da zaka iya fahimta da hujja sai ce hamalarhu ummuhu wahanan mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa cikin rauni kuma raunin alawa hannun akan wani raunin shi raunin dacen ita mahaifa milimita biyu da rabi ce kawai amma idan cikin ya kai lokacin da za a haihu ta kan kai wato milimita dubu bakwai sannan yan tana ɗauke da gram na nauyi da ita mahaifar da mabiyar da ruwan da ɗan sukan kai gram dubu bakwai saboda ka wahanan ala wahanin in za ta zauna sai da dabara in za ta tashi sai da kyar haka in za ta kwanta da dabara in za ta tashi sai da kyar ta kasa cin komai kuma kowane ciki da irin tasa lura yake zuwa macen da ta haihu sau goma ko fiye da haka in aka tambaye ta za ta gaya maka ba ta taɓa maiman laulayi ba kowane mutum da ɗabi'ar da zai zo da ita duniya da kuma irin abin da Allah zai jarabi mahaifiyarsa da shi wata in tana wannan sai an buɗe mata masai ta gargajiya ta buɗe ta saka hancinta ta shaka ta cika cikinta fam in ta cika cikinta sannan sai ta samu kwanciyar hankali ba don kuma saboda ɗan wata kuma in ka bata ruwan famfo ba za ta sha ba in ka bata na rija ba za ta sha ba sai wanda ya kwana sai an ɗebo mata ruwan rija ta bashi ya kwana to sannan za ta sha in ba haka ba don ta sha sai ta kela amai da ta je kanshin abinci ana jin kanshi ana daɗi kuma sai ta je ya fi najasa wari haka ake ta fama sannan kuma tana cikin tsoro a wannan lokacin kafafuwanta biyu ne ɗaya a duniya ɗaya a lahira tana da tunanin watakila in aka zo za ta haihu lafiya ɗan kuma zai mutu ko kuma ɗan zai rayu ita za ta mutu ko kuma za a yi zubar gada da ita da ɗan duk ba za su kai lafiya labari ba kullum akan haka take cikin tunani sai ran da ta haihu lafiya to sannan hankalinta zai kwanta don haka sai Allah ya ce ya jawo hankalin ɗa ka kula da abin da mahaifiya ta yi sannan bayan kuma ta haifi mutum ɗin tsuguna ba ta ƙare ba sai ce wafi salihu fi amaini kuma yayansa cikin cikar shekara biyu in ƙida'i amaini shine ma'anar abin Allah ya cire kalmar in ƙida'i ɗin wato yayansa cikar shekara biyu ma'anar wannan bayan an haife shi kuma shayar da shi za a yi shayar da shin ita ma nata matsalar daban da laulayi da abubuwa da za su yi ta biyowa baya ya kasa bacci ya wannan ciki ya kume ta daina cin wani abincin da ta saba ci ta daina shan wani abu saboda in ya sha a mama zai tasiri a jikinsa ya dinga gudawa ya ta laulayi duk sai ta haƙura sannan in ya ciki ya kume idan ta ba shi magani lokacin da ya fetsa mata kashi a gurin ta ya fi turare dan goma sannan kuma a zo yaye in aka yaye shi kuma nan malar roran yaye da hayyatar yaye da kuka da hana bacci ubangiji duk sai ja wa'annan to da ya faɗi wa'annan ya faɗakar da ɗan adam an taimaki tunaninsa shari'a ta zo za ta sa shi ko ya ki ko ya so in imani da Allah dole ya bi to amma sai aka taimaki mutum aka nusar da shi wannan to wasiyar da Allah ya ita ce anishkurli wa liwalidayka ka gode min da na halice ka ka gode min da na baka imani ba a sayansa da kuɗi kuma ba a samunsa da dabara sannan wali walidayka ka kuma gode wa mahaifanka wanda suka yi mahaifi ya aure mutum bai zo taɓa rauniyar hanya ba ya ciyar da iyalin ya kuma ya kuma haƙuri da wahalhalinsu ita ma mahaifiyar ta yi haƙuri da zaman gidan miji sannan ta yi haƙuri da wahalhalin cikin da haihuwar da rainan duk ta yi haƙuri da wannan ubangiji ya ce to ka gode musu wajen tarbiyya da duk abin da suka yi maka a lokacin duk abin da suke so kuma ka ci gaba da rayuwa a haka kuma so suke sai ka fi su arziki sai ka fi su tsawon rai to sai Allah ya ce ilayyal masiru makoma ta tabbata gare ni nan kalmar ilayyal masiru wato wa'adu ne alkawari ne na alheri sannan ilayyal masiru alkawari ne na sharri da a haɗe saboda hikimar qur'ani ma'anar ilayyal masiru makoma guri na take in kai kirki zaka ga shatar ta arziki ilayyal masiru makoma guri take idan mutum guri na take idan mutum bai yi abin alheri ba zai ga tashin hankali shine ma'anar ilayyal masiru wa'adun wa wa'idun fi kalimatin wahida ubangiji kenan sannan sai ce wa in jahadaka wannan wasiyar da Allah ya yi ya jeho ta a tsakanin ko ya cuso ta a tsakanin wasiyar lukumanu da ya waɗansa ya sako tasa yana so ya gaya mana cewa godiyar Allah da ta iyaye a sarki suke ba a raba su shi ne sa ubangiji shigo da wani tunda shi lukumanu an ce an shukuri lillah abin da aka yi masa umarni kenan to kuma sai aka kana aka ce dan adam an umarce shi gode wa Allah ya gode wa mahaifansa ana so a nuna cewa a sarki suke amma wannan godiya da za a yi wa Allah kuma da za a yi wa mahaifa da suke a sarki to ba za ta bada kofa kuma saboda bin mahaifan a kuma ya shirka ga Allah ba duk da wannan abin da Allah ya nuna cewa ba ku kuma kofa wajen mahaifa su jawo a saba wa Allah wannan ba zai ba shi sa cewa in ja hadaka idan suka yi jayayya da kai ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun akan ka hada bauta ta da abin da baka da ilimi a kansa to fala tudihu makarka bi su be ma'anar ma laysa laka bihi ilmun abin da baka da ilimi a kansa ba ana nufin wai baka san abin ba in suka dauko gunki suka ce ga gunki an kera shi an yi shi da gwal da zinare ai ka san shi kaga ma laisa laka bihi ilmin abinda ake nufi anan shine wanda ya halitta irin wacce Allah ya yi misalin wannan abin bidiyon kaga sanda ce in za ta shekara ɗari haka take amma da za ka sami itaciya ka gutsuro ta ka dasa bayan shekara goma ta fi ƙarfin ka girma za ta to kaga aikin Allah kenan idan ka je ka siyo keke ko ka siyo babur ko ka siyo mota ka ka gidanka ka ajiye aikin mutum ne in ka je ka siyo tinkiya ko akuya ka ajiye bayan shekara goma wannan mota tana nan kwaya ɗaya sai ma kana ta walhalu da ita domin kada abubuwan ta su rufe su lalace amma waccan akuyar kuma ta zama garke to wannan shine aikin Allah sannan shine wanda duk abin da i ba shi da buri na ka taimake shi ba shi da burin ka kare masa wani abu to shine ma laysa laka bihi ilmun wanda baka da ilimi yana da irin wannan to ka bi su amma in suna da wanda yake da irin wannan aka baka kuma ka gamsu to ka bi su shine ma laysa laka bihi ilmun wanda baka da ilimi a kansa yana aiki irin na Allah yana da matsayi irin na Allah yana da wadatuwa irin ta Allah in ba wannan to fala tudihuma kar ka bi su ana amma ko baka bi su ba an hana ka bin su akan sabawa Allah sai Allah ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa a duniya ka bi su da ma'arufi wato abin da zai gamsar da shari'a ka bi su akan ka kyautata musu ka zauna da su lafiya wannan aya ta sauka ne akan sa'ad dan abi waqas radiyallahu anhu lokacin da ya musulunta mahaifiyarsa ta ce taron kuma galabaita yanzu ya ce ina tabbatar miki na rantse da Allah in kina da rai dari a zare na ɗaya a sa miki na biyu kina wannan a sake sa miki na biyu a zare shi in an za a zara ɗarin ina tabbatar miki ba zan fita ba sai dai ki abin da zaki to wannan kalmar da ya faɗa da zafi da tsauri shi sallace da shi sahibu ma fi duniya ma'arufa ai mahaifa ne ba za ka bi su ba a wancan amma ka tausasa musu ka bi ta a hankali to da ta ga haka sai ta haƙura ta ce je ka ci gaba da addinin musuluncin ka to kaga ya zama karatu ya zama ibada za a dinga karanta shi ila mulki hama don haka mahaifa Allah ya ce a musu biyayya su kuma ba za su yi amfani da wannan ba su kuma su ce a saba wa Allah haka a nan kafin mu ci gaba akwai buƙatar a ja hankalin iyaye a wannan zamanin musamman iyaye mata sukan yi amfani da adifa wato zuciya da an saba musu in suna da ɗa musamman ya isa wani abu sai su ce man hana ka kaza farko zumunci za su fara hana shi yan uwanta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya sai su ce kan ƙara ganin ka sake hudda da su a nan gurin ba za a bi ta ba tun da ta yi umarni da abin da ya wato a hada a yanke abin da Allah ya ce a sadar a gani ya siluna ma amara Allah bi an yi sala shi ake so suna sada abin da Allah ya umarni a sadar to amma in ta ce a yanke ya shiga cikin ta shiga cikin ya kada ona ma amara Allah bi an yi sala yanke abin da Allah ya ce a sadar sai ya ce ulaika lahumul la'anatu wa lahum su'ud dari wanda duk suka yi wannan la'anta ta tabbata gare su ko mummunan gida ya tabbata gare su so da ba za a uwa ba anan ta ce a daina biyayya ko a daina zumunci da yan uwanta ko wani mutum da ya bata mata rai ta ce a yanke masa ko wani alheri da ake ta ce ba za a yi wannan alherin ba to ba za a bi ta a wannan ba amma ko za a yi kama na muke ta ba ta hanyar hikima da lumana za a ba a warware matsalar ba kuma za ta hana ɗanta zakka ba ta ce in yi sai dai kama ta karɓa ta rike ta zuba a jiyunta domin ba a ba mahaifa zakka ba zai bi ta ba anan duk abin da ya saba wa Allah mahaifiya ta ce ai ko mahaifi to ba za a bi su ba a nan gurin amma ba za a yi kama na mai keta ba a yi fito na fito a ta hanyar hikima da siyasa za a bi a warware abin sai sa Allah ce sahihu ma fi duniya ma'rufa sai ce wattabi sabila man anaba ilayya ka bi tafarkin wanda ya koma gare ni shine sana Abubakar radiyallahu anhu Allah saka masa da alheri jan hankalin sa'i saboda abin da sana Abubakar yi da annabi alaihissalam da biyayyar da yi ya ba da gaskiya da Allah ya tauhidi sannan kuma ya aiki da ikhlasi sai sallah ce bi tafarkin wannan kai saddan abiwa kas da kai da duk wanda zai ji wannan ayar ila mulki ya mutu wannan hanyar aka ce abu sai na abubakar aka ce ai koyi da shi waɗanda suka suka ce annabi alaihissalam shine man ana ba ilayya din da biyayyarsa ga Allah da miƙa wuya da sadaukar da komai da yi alaihi salatu wassalam sai ce summa ilayya marji'ukum sannan kuka gama rayuwa makomaku guri na ci za ta koma fa'unabbi'ukum nan ba bada labari bane in saka muku bima kuntum ta'amaluna da abin da kuka aikata kowa gwargwadon abin da yi wanda ya alheri a saka masa da alheri wanda ya shari a saka masa da shari Allah ya sa mana cin masa alheri to ne tace wasiyar da Allah ya tsaga ta Luqmanul Hakim ya shigar da tasa to sannan ubangiji sai kuma ya komo kan ta Luqmanu shine Luqman ya ce ya bunayya إنها إن تكن مثقال مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير yace ya kai ɗan ɗana ƙaramin ɗana saboda wato tausasawa da jan hankali cewa ba daga ganiya ake wasiyar ba ba daga ganiya ake wa'azin ba da rarashi saboda aka zo da bunai yace inna wannan haɗin wato kissa kenan wannan kissa da ake baka shine damirul amri wa sha'ani kenan yace in taku misqala habbat idan arzikinka a wata fadar daidai da kwayar gadagi iki daidai da kwayar gadagi wace kankanuwa ce da Allah ya saba a manta ba da an tura gurin yan masu ganye an zo da gadagi gadagi gadagi din gadagi ba gadagi ba gadagi kwayoyinsa ƙanana ne to Allah ce ita ce habbatu khardale kwayar gadagi to in abin da zai kamar daidai da nauyin kwayar gadagi shi kwayar gadagi duk mizanin da ka saka sikeli ba ta baya baya motsuwa da ita baya jinta saboda kankantar ta ba mizanin da zaka saka masa kwayar gadagi ya harba ko a ga wata alama da zai zama wani abu ya shiga ciki to aka ce ko daidai da wannan Allah ya rubuta maka na arziki kuma ya zama fi sakaratin ina cikin tsakiyar kurman dutse fan dutse fa kamar dutsen kwatarkwashi din nan kamar dutsen magwa kamar dutsen santolo irin wa'annan kamar dutsen uhudu su ne dutse sosai ba ƙasa ba yana tsakiya ofis samawa ce ko kuma a sama duk saman nan har zuwa saman bakwai ofil ardi ko a ƙasa har zuwa ƙasan bakwai ka sani ya tibi halla sai Allah ya kama ka ita saboda haka arzikin ka kakkaɗa kana nema ta mummuna hanya duk abin da ya rubuta maka ka bi shari'a zai zo gurin ka da yadda sa inna allaha latifun khabir Allah shine mai ludufi wato latifu shine wanda ya santa inda zai kawo maka wannan abin khabirin kuma shi san hakikanin al'amarin ya san ka ya san abin da ya rubuta maka din waɗansu malaman suka ce in taku misqala habbatin min khardalin wato alfi'ilatul hasanatu wal fi'ilatu sayyi'ah kyakkyawan aiki da mummuna komin kankanta su in kyakkyawan ne gwargwadon ƙwayar gadagi in mummuna ne gwargwadon ƙwayar gadagi kuma in ka yi shi a tsakiyar kurman dutse shine dai inda ya fi kowa ɓuya dutse za a ce an tsaga ka shiga ciki a rufe iska ba ta shiga rana ba ta shiga to ko a nan ka yi ya tabi halla sai Allah ya maka sakamako a kai sai ya fito da ita gobe alkiyama ya kawo ta ya kuma nuna maka an auna kuma sai ka maka sakamako a kai saboda kai mummunan aiki da kyakkyawa a gurin Allah ba sa wuya ko a sama abin yake ko a ƙasa sai Allah ya kawo shi kuma sai ya sakamako a kai inna allaha la'ifun Allah mai tausasawa ne wanda shine ya san wannan abin ya san ta inda zai jawo shi ya kawo ya kuma fito da hujjoji da komai sannan khabirun shine masanin hakikanin al'amura na bayi da kuma duk abin da bayin suka aikata wannan ita ce wasiyar da Luqmani ya waɗansa can ya hana shi shirka ya kuma nuna masa illar shirka to ga an samu an samu harsashi nan kuma ya nuna masa muraqaba yadda zai kula da Allah cewa duk abin da za ka yi Allah yana sane yana gani yana kuma jinka kuma ba abin da zai ɓoye kuma ba abin da zai ɓata kuma ba zai manta ba la ya dillu rabbi wa la yansa baya gafala kuma baya mantuwa sai ya dawo da wannan abin sai an zo da shi bainar khalaiki kuma sai an nuna maka ka gani ranar faka shauna an ka gida aka fa surkal yawm hadid sai mutum ya ga wannan kuma in an gama sai ubangiji ya faɗa wa kowane bawa la tujzauna illa ma kuntum ta'maluna ba za a saka muku ba sai abin da kuka yi kuma la ta ji da zulman wala hadman babu zulma babu hadmu shine mutum ya yi mummunan aiki ɗaya a rubuta masa ɗaya da rabi Allah ba zai wannan ba mutum ya kyakkyawan aiki goma Allah ya rubuta masa tara da rabi Allah ba zai wannan ba shine la ta ji da zulman wala hadman kowa abin da yi shi za a yi masa kwabo da kwabo to wannan shine ita ce wasiyar da kuma ne yi wa ɗansa wanda zai kulla dangantaka tsakaninsa da Allah subhanahu wataala imani ya tsaya tauhidi ya tsaya sannan muraƙaba kuma ta tsaya to sannan kuma daga nan zai ɗora shi akan ainihin azamul ibadati ita ce sallah daga nan kuma ya ɗora shi akan ladubba sannan kuma ɗora shi akan abubuwan da ake so a hana shi to wayannan da ya a takaice su ne yau a iyanan da ke ganin za mu saka aya akan wayannan ayoyi guda guda uku akan su za mu tsaya da taimakon Allah subhanahu wata'ala kuma Allah ya ba mu iko rana ita kuma sai mu dora akan aqimis salata wa amr bil urfi wa nahy anil munkari wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil min azmil umur to wannan su za mu dora akai da yardar Allah subhanahu wata'ala na roƙon Allah madaukin sarki ya sa mu cikin allazina yastami'una alqawla fayattabi'una asanahu aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ma'assalam